بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu muna daren lahadi tara ga watan al-muharram bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1944 daidai da shida ga watan 8,2022 miladiya a wannan aji namu na koyon karatun alkur'ani mai girma ajin malam ya hayayuna wanda aka yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizozi wannan shi ne majalisi na 51 a jerin giyar ajin malam albani allah ya gabata mashi ya mishi rahama shi ya sanya wa ajin wannan suna kuma ya fara ajin saboda tunawa da sunan malami hayayula malami na farko da ya fara karanta da alkur'ani da ta jawidi a bayyane a rediyo a kasan nan ko a arewacin kasan nan allah ya ji kan malami albarkaci zure shi ya ji kan malami hayayula sauran malamai gaba daya da sauran musulmi kuma allah ka sa mu cika da imani a karatun da ya wuce mun tsaya a cikin suratul insan hal a ta'ala insani hinu min ad-dahr ina da mun yi aya goma sha ɗaya yau kuma za mu tashi ta sha biyu sai dai kamar yadda malam ɗan ya asasa za mu koma mu karanta suratul fatiha tare insha Allah sai mu dawo inda muka tashi aya ta goma sha ɗaya za mu tashi insha Allah bismillah suratul fatiha أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير bismillahir rahmanir rahim zamu tashi daga aya ta 11 ko fawqahu Allahu sharra dhalika al-yawm to za a saurara a karanta kamar yadda aka saba insha Allah bismillahir rahmanir rahim fawqahu Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلها ذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليا ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليا ثياب سندس خبء واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم آية تقوم الشاعر فوقا أكي إيقاف كر أتيكا كو كو كأتيكا كو فوقاهم الله الله أكور رسولا الله دسن أغنش دا فتحا كومي فتحاني أباينش فوقاهم الله كومي ضمى أباينش tunda dhamma ce ta biyo bayan sunan Allah sai a kaura wannan lamun din fawqahumullahu kar a ce fawqahumullahu kawai a Allahu fawqahumullahu sharra wannan raunin a kaurara ta saboda mai fataha ce sharra ka a ce sharra a sharra sharra sharra zalika al-yawmi akiyi zalu tsinin harshe taba kai kun hakuran gaba na saman nan guda biyu la zalika al-yawm ولقاهم لقاهم نظرة نظرة وسرورا نظرة و wannan kaf akan takuri wannan tawon din za a ga fatatan guda biyu ɗaya ta faɗi sai wurin haka za a yi gunna kenan naqratan wa surura naqratan wa surura wa jazahum bima sabaru jazahum bi tsakanin mimun da ba'u ana so a yi gunna din da ga mimun mai ɗauri sai aka gaba'u a gaba to ana so a ɗanyi gunna tsakanin su tarmihim bi hijaratu min irin shi a baya inna rabbahum bihim inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir to sai a ce fa waqahum Allahu sharra dhalika yawm yalqahum nadratan wa surura wa jazahum bi din da aka ga mimun mai ɗauri ba za a yi mata alama ɗaurin ba amma mimun mai ɗauri ba alama ɗauri sai aka ga ba'un bawon ɗin mai fata ko mai kasara ko mai zama to ana tsanyin gunna tsakaninsu da zahun bi masu baru mimun mimun mai ɗauri aka ga ba'un to tsakaninsu ana musu gunna jazahun bi masu baru haka mutum zai karanta wa jazahun bi masu baru wannan rawunin a kaurara ta sabaru ka a ce sabaru kawai ruru a ɗan kaurara harshe sabaru jannatan nunin din akwai akwai shadda akanta diyayin da nunin take da shadda akanta to ai mata gunna kar a wuce karatu da sauri jannatan ka a ce jannatan kawai jannatan wani sauti zai fito daga hancin mutum jannatan wa hariratan wa harira wannan fatatan din da ya fade gaba da haka za a yi gunna kenan ko jannatan wa harira ra'un ta farko a siranta ta ri ta bi kuma a kaurara ta ta farko mai kasra ce shi sa aka siranta ta ri ri kama a feke ta kenan wahari wannan kuma sai a kaurara ta wahari ra ra jannatan wahari ra a hankali a hankali muttaki'ina fiha muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik 'ala al a kiyaye al'ain alal ara'ik a ja sauti sannan kuma ra'un din a kaurara ta ara ka ce ara a ara alal ara'ik mun tsaya a wurin saboda kada numfashi mai dauke a dinga kula da waɗanda suke na kasa kasa ne la yarawna fiha ra ita ma a kaura din da ra'un take da fata la yarawna fiha shamsan wala zamharira zamharira shi ma kama harira na sama ta farko asiranta ta hari ta biyu kuma ne ra zam hari ra illa iyaka wannan kawai mutum ba sai ya daddage ban zai faɗa hawa kai ce zam hari ra zam hari ra ba tare da mutum ya wahala ba insha Allah ita ce harafi mafi saukin fita zam hari ra wadaniyatan alaihim dhilaluha wadaniyatan fathatan inda ke kansu tsawon su daya da aka ba gunna kenan ko wadaniyatan sai a ce alaihim kar mutum ya ce wa daniyatan ba gunna a wurin saboda fatatan ɗin tsawonsu ɗaya ga kalla za ga tsawonsu ɗaya wani bai yi gaba ba ya wuce wani a baya to ma'ana ba gunna kenan wa daniyatan alaihim zilaluha zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila a kiyaye zalun zalun tadlila wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda wa yutafu kar a ce wai dafu to to a daure a dinga faɗi kamar masu yaren wayu tawafu kar a ce wayu ɗafu kawai tawafu yaren hausa ƙila ko yaren garinmu ka a ce ɗafu ko wayu tawafu alaihim wayu tawafu alaihim bi kun ga ga mimun ɗin nan mai ɗauri ba komai a kanta alamar ɗauri kenan da an samu mimun mai ɗauri sannan aka samu ba'un to ana so a yi gunna tsakaninsu wayu tawafu alaihim bi aniya kar a wuce da gudu ويطاف عليهم بآنية من فضة da mutane su ringa taimakon kansu ko su ringa sauran ƙwararrun masu karatun nan in da za mu sura haka kaje ka saurari su kalilu husri su as-siddiqul mushawi da su waɗannan malaman na haramain su dais da shurain da sauran malamai makaranta to zaka dinga jin hukuncen hukuncen suna fita ko mutum zai dinga tuna su insha Allah in ka saurari ajin ka ka tuna sai kuma ka saurari asalin makaranta alkur'ani za ka dinga jin abin yana ƙara fita insha Allah Allah ya taimake mu wa yatafu alaihim bi aniyatin min fidda min tunda nuna din babu komai akan ta alamar za a yi mata gunna kenan ko min fiddatin wa akwabin fiddatin kasratan din kasra guda biyu ɗaya fa ɗaya gaba da haka za a yi gunna kenan ko min fiddatin wa fiddatin wa وأكواب كانت أكواب كانت شما كسرتان نقصان باؤكم ليأخذ إيقابا وأكواب كانت قواريرا شما قواريرا كما نتشم بايا أوكي يوا تو تن أبايكو وأكواب كانت قواريرا أي تو دي دينني قواريرا إذا أكا كالت سمن ماذا أغني قواريرا بايا رأم بي أغبا alifun ra'un bil fataha sai me a gaba alifun me akan alifun din sukuni cikakke a sukunu tam ko complete cycle me muka ce akan shi duk inda ka gan shi ba a faɗin shi allahumma sai dai wurin mene tsayawa ko ba ka ba inna atadal kafirina salasila amma a rubuce salasila sai wannan alifun din da aka yi mishi daure cikakke amma sai muka tsaya a wurin ma muka ce saboda in za ka tsaya sai ka ce salasila to shi ma a nan inda mutum ba tsayawa a wurin zai misali da waɗanda suke haɗa mu ba mu haɗa mun fi zaɓar hanya mafi inganci ita ce rarraba karatun alkur'ani alwaqfu ala ru'usul ayi ko ko ta aya ka tsaya kanta yafi sauki kuma yafi koyi yafi zama koyi mafi aula ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to wa akwabin kanat qawarira da za mu tsaya in ba za mu kalli alifin ɗin ba ba kama waɗanda su suke haɗa ayoyin misali idan mutum zai haɗa sai ce wa akwabin kanat qawarira qawarira min fidda haka zai ce an gane ko ba zai ce qawarira min fidda ba a sai dai qawarira min fidda wannan alifin ɗin ba za a ji shi ba gaba ɗaya amma mu tun da tsayawa za mu sai mu ce wa akwabin kanat qawarira kamar yadda muka ce inna a tadina lilkafiri na salasila ko sai muka muka ce salasila wa aglalan wa sa'ira an tuna ko Allah ya taimake mu qawarira kenan to qawarira min fiddatin yawa to gashi nan nan kuma wucewa za a yi da karatu ba mu ce qawarira ba sai muka ce mene qawarira min fiddatin saboda wucewa za a yi da karatu a gurguje mana ba tsayawa za a yi ba amma shi ma a na biyun nan da tsayawa za ka sace kawarira kawarira min fiddatin misali haka kenan ko to amma tun da wucewa za mu yi kar a ce komai a kan shi kawarira min fiddatin kamar salasila wa aglalan an gane ko kawarira min fiddatin qaddaruha min fiddatin kamar na baya qaddaruha wannan raunin a kaurara ta saboda suna da dhamma ne qaddaruha taqdira taqa qalqala harufa guda biyar ba daure su tamam sune kokobujat qafun ta'un jimun dalun ba'un su idan a gansu da sukuni ana so a shafa musu kwatankwacin wasali da biyu bayan su kai tsaye qaddaruha taqdira to wani wasali ne biyo kafin kafin nan sai a ce fataha ne ko sai a ce taqa sai abin yi kama da fata amma ba fata ba ce tako tako inda wasali kasa ne sai a ce tiko tiko misali tiko dira misali kenan amma tako dira an gane ko qawarira min fibbatin qaddaruha tako dira wa yusqawna fiha ka'san wa yusqawna qa a kiyaye ka dinga cewa yusqawna din nan qa yusqawna fiha ka'san a daure ka a ce ka'asan a daure ka'san ko a ɗaure wani alhamza ɗin da kyau kasan ka na misa juha zanjabila zanjabila wannan nunin daga zayon zaira sai nunin ko babu komai akan shi da aka gunna kenan zanjabila kar mutum ya ce kawai zanjabila a zanjabila zan saboda me aka ce ka ce haka sai ka ce saboda nunin ɗin babu komai akan shi ko shi yasa aka ce zanjabila na'am ainan fiha tusamma salsabila shi zanjabil kenan ainan fiha fatatan din ɗaya ya fi ɗaya gaba da haka za a yi gunna kenan sai a ce ainan fiha ainan fiha tusamma mimun mai shadda a yi mata gunna tusamma kar a wuce da gudu a ɗan yi gunna a wurin tusamma salsabila ainan ainan fiha tusamma tusamma ما سلسبيلا هكا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون wannan fatahatan din ko kuma dammatan wildanun za a gansu sun kalli wuri daya wawun wawun guda biyu ne sun kalli wuri daya idan suka kalli wuri daya alamar cewa ai ne kenan ai gunna wildanun mukalladuna idza ra'aytahum akiya idzal idza ra'aytahum hasibtahum qalqala hasib hasib saboda ba wannan wasalin da ya biyo bayan ta sinun ce mai kasra ko sai ta kama da kasra anan kuma hasib b hasibtahum hasibu a kiyaye haƙa rama ha hasibu kar a ce hasib tahun a hasibu hasibu tahun hasibu hasibu tahun lu'lu'an mansura hasibu tahun hasibu tahun lu'lu'an ka a ce lu'lu'a a a ɗaure alhamzan nan lu'lu'an lu'lu'an a ɗaigun na kuma ko lu'lu'an mansura fa'un ne fa ca ne kar a ce mishi mansura ba kar a ce mansura ba sinun ba ne fa manfura nafa manfura an gane ko idan ra'aitun hasibtahu lu'lu'an manfura man akwai gunna dama akai saboda nuna babu komai a kanta manfura kar a ce manshura don za ka jo suna faɗin haka saboda ko sun mance sun da aka karantar da su ko ba su riƙe da kyau ba manfura wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa idha ra'aita thamma ba summa ba shi kuma wa idha ra'aita thamma ra'aita ba thumma ra'aita ba kamar da aka saba thumma idha sha an shar'a thamma wannan thawon din mai fata ce ko wa idha ra'aita a kaurara wannan rawun din thamma ra'aita na'iman wa mulkan na'iman za a ga fatata nan da ya tafi ɗaya gaba da aka gunna kenan na'iman wa mulkan kabira mulkan kabira wannan rawan ɗin sai a kawara ta saboda mai fataha ce kabira aliyahum a ka ce aliyahum a al'ain aliyahum siyabu ka ce siyabu ta tsinin harshe taɓa kaifin makoran nan na gaba guda biyu da sa'ud ɗin da zalun yarwar dalun da kuma za'un yarwar dawun duri ɗaya ne tsinin harshe taɓa kaifin haƙoran gaba guda biyu an gane ko shi haka za a karanta alayhim thiyabun sulusu wa kudu wa isa wa hullu asawira ko shine aliyahum thiyabu ka a ce siyabu fi ta fi thiyabu sundusin sun saboda nun in babu komai akan ta ayyuna kenan sundusin sundusin hubru wa istabaraka sundusin wannan kasratan din za ga tsawon su daya da aka ba gunna sundusin sai a ce hubrun hubrun wa istabaraka shi kuma wannan domatan din kan rawun sun kalli wuri daya dan haka za a yi musu gunna kenan hubrun wa istaba istaba kalkala ka a ce istab a istaba istabaraka kalkala kuma wurin tsayawa istabaraka istabraqa haka istab kalkala raqa kalkala ko tubo jirin ko su ba daure su tamo yayin da suke da sukuni ko wa hullu asawira wa hullu aja sauti hullu asawira wannan raunin tana da fataha ne akan rata min fidda babu komai akan nunin aigunna kenan min fiddati wasaqa shi ma aigunna وسقاهم ربهم ونرون أكورة سورة فتاة شرابا طهورا شرابا طهورا سورة فتاة لتابة إيقبكو لك سيقولنا طهورا ونرون أكورة إن هذا وننون أن أيمتها قلنا سورة مشدة إن إن إن هذا أكي أيضال كان لكم جزاء جزاء وقت fatatan nan ɗaya ta faɗe gaba da haka za a yi gunna kenan jaza'an wa kana sa'yukum ka a ce sa'yukum sa'yukum sa a ɗaure al'ayin da kyau ba ta cin harkon da ake musu kalkala sa'yukum mashkura sa'yukum mashkura mashkura wannan raunin a kawar rata ina ga shi kenan insha Allah to amsa bismillahir rahmanir rahim
بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم تلقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودان أوكي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا كان مزاجها عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها
زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا karanta
بسم الله الرحمن الرحيم ووقاه الله شر ذلك اليوم يرفعها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا
إذا رأيتم آه
حسبتهم لؤلؤا
آه أكي أيدي إذا رأيتم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
نعم
سعيكم مشكورا mu karanta gaba ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ta mu tsaya nan lokaci insha Allah bismillahir rahmanir rahim mun ji farkon sura ko inda Allah ya ce shekarun baya da suka wuce wasu shekaru an taba yi sanda dan adam shi ba amma san shi kamar ka ce shekara 100 baya ba ma nan duka kuma nan da shekara 100 ma da wala mun nan Allah ya gaya wa dan adam abin da ya halice shi da shi malam ashir ke na rufe wannan abu Allah ya gaba ɗan adam abin da ya halicce shi da shi madda da ya halicce shi da shi cewa mani ne wanda ya cakuɗa da namace da namiji sannan kuma Allah ya sanya ɗan adam ya zama mai ji mai gani don ya ji daɗin bin Allah ko kuma in zai kangare ya kangare da hujja akwai hujja a kan shi nan sannan Allah ya ce nuna ɗan adam hanyoyi hanya ta gaskiya ta- ko ya bi ta in ya zama mutumin kirki ya gode wa Allah ko kuma ya kafirce Allah ya tsare Allah ya ce ya tanadi wuta sarkoki da ƙuƙumi ga kafarai sannan a cikin wuta kuma sannan sai fara ba da labari kafarai kawai an jefa su a wuta an ɗaure su sai ya ce mutanen kirki za su dinga sha da ruwa ta iri giya da aka cakuɗa ta da kafur ko ya ce akwai wani irin ayin marmaro ko kuma idaniyar ruwa da ake cewa ya shirabu da biha ibadullah bayan Allah su dinga sha suna jawo ruwan duk sanda suke so ba irin kamar ruwan duniya ba sai ka ɗauko a shi ruwan duk sanda kake so ya zo biyo ka ne sannan Allah ya ci gaba da faɗin cewa sufofin su yufuna bin nadri suna cika alwashi alƙawarin da suka ɗauka su bauta wa Allah shi kaɗai sannan kuma alƙawarin da suka ɗauka ma kansu na ibadu da tsakaninsu da sauran mutane kuma suna neman suna neman tsari daga wani sharri gini wanda shirin tartsatsi yake ma'ana yana gama kowa kenan sannan suna ci da abinci su ko kuma mutanen arzikin su ne suna ciyarwa da abin da ya sauke musu da Allah yaran nan kafin mu sai ga kawai suna ta suna ta rufe waɗannan abubuwan allunan na karatu su daina a zaune da su da Allah yufuna bin nadri wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan suna ba talakawa wa yatiman suna ba marayu wa asira har fursunan yaki ma suna bashi suna cewa muna ciyar da ku ne saboda neman fuskar Allah ba dan muna neman ku saka mana ba ko kuma ku gode mana saboda muna tsoron wani iri ne a wurin ubangiji wanda sharrin sa yakan sa fuskoki su kidime su murtuke saboda tsananin sa iya murtukewa to suna yi ne ma'ana masu ciyar da abu saboda Allah kenan ba dan wani dalili ban zaka bayar ka bayar saboda Allah musamman dan adam ko ka bashi saboda Allah wata ran zuci ba kama bashi ba gara ma ka bashi saboda Allah kawai Allah ya taimake mu to sai Allah ya ce ayar yau fawa kabumullahu sharra dalikal yawmi Allah ko da suka ce suna ciyarwa ne a duniya suna ɗibar dukiyarsu ne suna bayarwa sai Allah ya tsare su sharrin wannan yinin shine fawa kabumullahu Allah sai ya tsare su ya amintar da su ma'ana wannan ranar tashin alƙiyama ba za su wahala ba duk mai ɗiban dukiyar shi yana ciyar da mutanen na aka lissafa saboda Allah saboda Allah sharaɗi kenan to Allah zai tsare shi daga sharrin tashin alƙiyama ba nan ba ma walaqahum nadratan wa surura ya hada su da walwalar fuska hasken fuska wa surura da kuma farin ciki malamai suka ce duk lokacin da mutum yake farin ciki ana ganewa ba sai kawai ana tambaya sai ka tambayi mutum ba indai ka san mutum da ka gan shi ka hada shi ka ga za ka gane cewa wannan me ya faru ce wallahi wasu kudi na samu me ya faru ai aure ne aka bani me ya faru kwangila ce aka bani me ya faru na ci zabi ne da ka gan shi za ka gane ko shi ne walakahu Allah ya haɗa su da nadratan walwala hasken fuska na nuna alamar farin ciki ko wasu ruran zuce su kuma suna cike da farin ciki ba dariya ɗan Najeriya ba ana shan wahala amma ana daurewa Allah ya cikin mu ga zuciya tana jin daɗi ga fuska tana nunawa Allah ya ba mu wannan wa jazahu sannan Allah ya musu sakamako bima sabaru saboda haƙurin da suka yi yi musu sakamako da mai haƙuri wurin bin Allah haƙuri wurin saba wa Allah sannan haƙuri akan ƙadarurin Allah waɗannan duka su ne nau'ikan haƙuri da malamai suke faɗi bin Allah akwai wahala sai an yi haƙuri ko zuwa karatun nan sai kai haƙuri yanzu ana ci ana kallo ko ana match ko ana kallon TV sai kai haƙuri sannan saban Allah kowa zai ga inna nafsa la'amaratun bisu'i rai ta fi so ita a hole a more mala to amma ka haƙura sannan haƙuri a kurin ƙaddarorin Allah motarka ta kone gidanka ya menene yayanka su mutu iyayenka duk waɗannan mutum ya daure zan mutu ne haƙuri to Allah zai musa ka mutar jannatan wata irin aljanna wa harira da kuma tufafin alhariri shi ne a turance yake cewa silk kenan yana da tsadar gaske ko alharir kenan amma ba irin na duniya ba na aljanna ga wurin zama mai kyau ga kaya masu kyau dama duniya mai ake nema duk kaga ana neman kudi galibi da ma ana nema ne dan mutum a ce gina wani irin gida mansion ko kuma excuse irin gidan da ya gagara misali ko duk kudin da mutum zai nema za ga kawai nan aiki sannan kuma a ce ya sa tufafi ne mai kyau to haƙurin da suka yi a duniya sai Allah ya musu sakamako da aljanna sannan kuma ya sa masa tufafin hariri baya da baya tsufa kuma na har abada wurin shi ko ba a fita har abada jannatan waharira aljanna kawai sallah za su dinga yi ko azumi ko zuwa karatu a awan layi an wuce wannan wurin muttaki'i na fiha da kaga mutum kawai a gidan shi aljanna muttaki'i na fiha kawai suna kishin gida ne sallah ta kare a yakon akara makalla ba sauran sallah ba zakka ba salati ba zuwa makaranta wallahi sai casu sai morewa kawai malam shi yasa in ka cashe anan a cashe ka a can ko wanda ya cashe a duniya zai casa a lahira kamar da abinda musulmi suke yanzu ana auren musulmi da kasan auren arna yarinya ta sa kaya ga ta nan tsirara musamman wanda ake ce ko yan boko ko masu kuɗi ko manya to wallahi ku tuba in ba haka ba ko ba za ku casan lahira ba sai dai a cashe ku a can Allah ya tsare mu muttaki'ina fiha za su kishin gida ne kawai malam ana irin kasaita din nan a mene alal ara'iki akan karagu irin gadon na mulki gado da ya isa gado na aljanna fa muttaki na fiya kawai za ga ana kishin gida ne alal ara'iki akan waɗannan karagu in ji bahaushe manya-manyan gadaje na aljanna Allah ya ce la yarawna fiha shamsan ba za su taba ganin rana a cikin aljanna ba ma'ana ba zafin rana ko kankani wala zamharira ko kuma su ji sanyi ba zafi ba sanyi amma mu nan ga fanka wataran kuma a ce a kashe ko to aljanna haka take jawu mu'tadil wani irin weather ne conducive atmosphere kenan Allah ya bamu in ka cashe a nan wallahi sai an casa ka a can gara ma a rage allah ya ji kanmu ana ganewa ko muttaki na fiya al'amaiki la yawon fiya shamsa wala zamhariya to ba nan ba ma wadaniyatan alaihim zilaluha inuwoyin gidan aljanna suna kurkusa da su suna kurkusa kurkusa dab da kai ka san in inuwa ta yi kusa ta fi daɗi ba in ta yi sama da yawa ba daɗi in tana kurkusa za ka ji irin iska na kaɗawa ɗin nan mala to wadaniyatan alaihim zilaluha inuwoyin gidan aljanna suna gab da yan aljanna mala irin bishiyoyi nan kubul-kubul mala na aljanna ba amma wa gullila qutufuha tadlila qutufuha kayan marmarin gidan aljanna irin sa apple su inabi wanda Allah zai ba mu labari a nan gaban insha Allah cikin suratul rahman da wasu nuri su ruman da su inabi da su waye ga sunan to wa gullila an hore su an sawwake wayan aljanna su tadlilan iya horewa ba sai ka tashi ba yanzu nan sai ka sa makata ko sai ka siyo a kasuwa sai ka dai yi wahala sai ka shuka to can kawai da abin da kake so kawai ke ayaba dan zo kawai sai ka ji ka ja abinka apple zo kawai shikenan yadda kake so wa dhullilat qutufuha tadlila a hore musu ƴaƴan marmarin gidan aljanna iya horewa yadda kake so kai ma Allah yadda yake so kai ma yanzu ba yadda kake so shine kawai Allah ya taimake mu wa dhillat qutufuha tadlila ba nan ba ma wa yi tafu alaihim bi aniyatin min fiddatin za a dinga dawafi kewaye kenan ko wannan kuma banda ba wanda kake ci da kanka kuma za a dinga yi na ƙarin kasaita dan mutum ya isa sai a mai hidima to wa yi tafu alaihim bi aniya za a dinga kewayawa a tsakanin ya aljanna bi aniyatin da wasu irin mazubai kamar ka ce vessels ko ka ce plates ko ka ce kwanuka min fidda na azurfa azurfa irin ta aljanna wa akwabi da kuma wasu kofuna kanat qawarira waɗannan kofunan na gilashi za a dinga zagayawa da wasu irin mazubai da kuma kofuna kanat qawarira na kaskarau na gilasai kenan ko sai Allah ya ce qawariru min fiddatin su kuma gilasan waɗannan kofunan gilashin min fiddatin na azurfa ne silba wanda muka sani amma kuma glass ne sai aljanna silba ba ka iya ganin abin da ke cikin shi gaskiya in ka rufe fuska ka ba za a gani ba amma silba aljanna ita kuma in mutum ya rike gagiyan nan kana gani kuma silba ne kuma glass ne at the same time malamai suka ce ibnu kafir ce wannan a aljanna ne kadai ba ba wanda ya isa yi shi duk duniyar nan babu wani technology da zai yi shi glass kuma silba ka zuba ana ganin abin da ke ciki ana ganin yura zahiru hamin batiniha wa batinu hamin zahiriha sai aljanna shine qawarira min fiddatin wasu gilasai ne kuma na azurfa ba nan ba ma qaddaruha taqdira suna auna iya abin da suke so a yadda suke so in kana so ka sha kamar lita ɗaya ne to lita ɗaya kawai zai shigo in rabin lita ne rabin lita ne in mil kaza ne yadda kake so qaddaruha taqdira irin quantity irin yadda kake so ka sha ba tare da karige ba kuma ka ƙara ka sha abinka kai ta sha kuma ba sha har abada ne ba irin shan yan fati ba a sha ai maye wani ya fasa kwalba ya cike wani shikenan kuma Allah ya tsare muna gane nan ko wa isqawna fiha ka'san kana mizaju hazan jabila ba nan ma ka ji kari da kari ba ka'san za a dinga shayar da su wata irin giya kana mizaju hazan jabila ita kuma an cakuɗa ta da mene da zanjabil wannan wani madda ne wani irin abu ne Allah kaɗai sani don ba shi a duniya zanjabil ko yanzu aka ce maka in ka je gidan shugaban kasa ai kasan za a kawo a kawo to yan aljanna ku jifa daga wannan sai a ce a karo wannan ko mai kuɗi ina ake gane mai kuɗi a duniya tanawwal afima gidan mai kuɗi za a ci abinci a ci latas a ci shinkafa a ci fruit salad a ci five a to shi za gane wannan mai kuɗi ne to dan aljanna morewa da za a mai sai a ce wancan wannan kuma kullun na har abada kuma an gane ko shi ne wai tsawon fiye kasan kanin zaduha zanjabila ainan sannan shi zanjabil nan wani idaniyar ruwa ne ko tusamma salsabila giyar da aka yi mixin ɗinta da wannan zanjabil ɗin wani idan ruwa ne tusamma wanda sunan shi ne salsabila sunan shi salsabil sunan shi kawai kenan an gane ko to ba nan ba ma wa yakuku alaihim wildanun muqalladun wasu 'yan yara abin dawamawa yara ne ƙanana haka ga sanan kasan yaro da cin abin da yake sa jin daɗi a duniya har a lahira ma shi yasa masu family planning ko wani ce sun shiga uku ne duk sun girma baka da ƙaramin yaro ai baka morewa in ka zo kaga ɗan ƙaramin yaro sai ka mai wasa sai ka ji daɗi ko to gashi ma aljanna wildanun mukalladun yara ne waɗanda suke dawwamammu su ba sa tsufa haka Allah ya halicce su kullun ga sanan wa yatufu alaihim suna zazzagayawa tsakanin gidan ɗan aljanna ko idza ra'aitahum yayin da kaga yaran to hasibtahum lu'lu'an mansura idan ka kalle su zaka dauka irin diamond ne wanda aka watsa kamar lu'lu'u ne da aka watsa yanzu ka kawo bakin abu kamar misali kan mumbarin nan ka dauko lu'lu'u yana da haske inda zamu kashe wutan nan gaba da ya daura lu'lu'u kowa sai ya ga abin ya burge shi to yaran sun watsu suna dewa ko ina aljanna malan zagan su kawai suna ta aiki su je su dawo sau da ana ganin su ana jin daɗi ana ɗebe kewa da su malan kuma mukalladun ba sa tsufa yadda suke haka suke har abada iza ra'aitahum idan ka kalle su hasibtahum kai ka ce lu'lu'an wani lu'lu'u ne mansur wanda aka watsa an gane ko yana da kyau malan a watsa lu'lu'u wa idza ra'aita Allah ya ce idan ka ga aljanna idan kai kai dubi a cikin aljanna samma wa idza ra'aita thamma idan kai dubi a cikin aljanna kaga gidanka ka daga kai ka kalli gabas ka kalli yamma ka kalli kudu ka kalli arewa ka kalli gabas ko thamma kenan ko to ra'aita na'iman zaka ga ni'imomi da Allah kada ya san iyaka su shine na'iman din duk wani abu da baka taba tunani ba akwai wa mulkan kabiran sannan kuma da wani irin mulki Allah ya ce kabiran mulkin ma babba yadda kake so kai ma ka yadda ake so shine kawai ma'anar Allah ce muke mu aliyahum thiyabu sundusin to an gama kuma da magana tamɗe ko to kayan fa kayan na alhariri ne sundus shine mai sundus alhariri mai taushi shine sundus ko kubrun ko da shar Allah ka bamu Allah ba dangan na sa kayan nan ba kawai musadafa ce Allah ka bamu shine ake cewa tafa'uli ko Allah ka bamu kore ne kayan na aljanna kore na cin kala mai kyau to sundusin kuburun kore ko ko launin shi kore wa istabaraka sannan kuma akwai mai kauri akwai mai kauri akwai mai mene mai mara kauri siriri kenan wa hullu asawira min fidda sannan kuma za a dinga yan aljanna ado da mundaye a dinga sawa mutane a hannaye da kafafe daga fidda na azurfa an gane ko ba nan ba ma wasa kawo marabuhun sharabar ɗahura ubangiji zai dinga shayar da su wani irin abin sha mai tsarki mai tsarki mai tsarkakewa duk wani cuta hasada wani abu da ke cikin duk sun fita sannan kun ba irin na duniya wanda kullum kullum nan gaba zai sa maka ceto babu mai tsarki mai tsarkakewa daga cututtukan ma'ani da waɗanda ake gani alhisi duka kuma ya fita sai Allah ya ce musu bayan duwa ina neman ba sai ce inna haza kana lakum jaza'an lalle wannan shine sakamakon ku ku yan aljanna saboda mene wa kana sa'yukum mashkura aikin ku a duniya ya kasance abin ayaba ne dan iska yana cikin wannan barawon gwamnati kidnapper bandit suna cikin wannan wallahi ba sa ciki ba a ce ma haka kai ma ka sani duk wanda ya san biya aikin da Allah yake so wallahi in ba haka ba ka ji wannan labarin to ta shigo ta nan ta wuce ta nan kawai mutum ya zama mutumin kirki shine kawai lalan abu ka zama mutumin kirki wa kana sa'ayukum mashkura bayan an bada wuri mai kyau abin sha mai kyau kaya masu kyau kuma sai magana mai kyau ta biyo baya inna hadha kana lakum jazaa wannan sakamakon ku ne wa kana sa'ayukum mashkura aikin ku ya kasance abin ayaba ne aikin da Allah yake so ne shi kuka shi yasa mu muka muku haka jama'a mu tsoron Allah Allah ya taimake mu فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله